الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حقا حقا فبتقواه سبحانه تصلح أحوالكم وترقى وتبلغ من الأمجاد شأوا مجيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون لا يزال أهل الكفر من اليهود والنصارى يمكرون ويكيدون للإسلام وأهله فيقتلون ويعيثون فسادا في بلاد المسلمين ومن بينها دولتنا الحبيبة النيجر جرائم وجراحات تدمي القلوب وتدمع لها العيون قال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عباد الله لقد جعل الله عز وجل للنصر أسباباً وجعل للخذلان أسبابا فالواجب على المسلمين أن يأخذوا بأسباب النصر ويستمسكوا بها حتى يتحقق لهم النصر الموعود ومن تلك الأسباب أولا التوكل على الله عز وجل يجب على المسلمين أن تتعلق قلوبهم بالله وحده في طلب تحقيق النصر ولا تتعلق قلوبهم بأحد غير الله لا روسيا ولا أمريكا قال الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه معاشر المؤمنين ولا بد مع التوكل من الأخذ بالأسباب لأن التوكل يقوم على ركنين عظيمين واحد الاعتماد على الله تبارك وتعالى والثقة بوعده ونصره تعالى فما خاب من توكل عليه اثنين الأخذ بالأسباب المشروعة فإذا لم توجد الأسباب فهو تواكل ولهذا قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وفي الأثر أن رجلا قال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قال اعقلها وتوكل ثانيا الحرص على طاعة الله واجتناب المع... واجتناب المعاصي قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وكان صلاح الدين الايوبي يتفقد احوال الجند ليله فوجد خيمه بها عدد من الجند يقرؤون كتاب الله ويقومون الليل فقال من هنا من هنا ياتي النصر ومر على اخرى فوجدها نائمه فقال من هنا تاتي الهزيمه وكان عمر رضي الله عنه يقول لقادته إذا استبطأ النصر إنا لا نقاتل الناس بعدة ولا عدد وإنما نقاتلهم بهذا الدين فلعلكم أحدثتم أمرا ثالثا الصبر والثبات عند لقاء الأعداء قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين قال ابن كثير رحمة الله عليه هذا تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة وعلى الجنود وعلى الجنود أن يعتقدوا بأن القتال لا يقدم الموت ولا يؤخره ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو موت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الشاعر من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد رابعا كثرة الدعاء والإلحاح فللدعاء أثر بالغ في إحراز النصر قال الله تعالى واصفا حال المؤمنين يوم بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فالدعاء الدعاء عباد الله والإلحاح الإلحاح عباد الله وإياكم والغفلة عن هذا السلاح العظيم فأعجز الناس من عجز عن الدعاء أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء أيها المؤمنون اتقوا الله واعلموا أن من أعظم أسباب النصر على الأعداء نصرة دين الله بإقامته والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال أيضا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز واعلموا عباد الله واعلموا عباد الله أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا قال الله جل وعلا ألف لام ميم بعد بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لذا فلنتيقن بأن الله ناصر دينه ومعز لأوليائه فاللهم آمنا في دورنا وأوطاننا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'ad yan uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan mu wasiya da abinda ba za mu gushe ba muna ma kan mu wasiya da shi shine tsoron Allah Allah ya kara mana tsoronsa mu yi aiki da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar tsoronsa kada ku yi sake ku mutu face kuna musulmi masu miƙa wuya zuwa gare sa ya Allah ka kashe mu a matsayin masu mika wuya zuwa gare ka yan uwa masu girma gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya gwagwarmaya tsakanin zalunci da adalci ba za ta gushe ba hal zuwa ƙarshen duniya ƙiyayya wadda take tsakanin musulmai da kafurai musamman daga cikin yahudawa da nasaru ba za ta gushe ba har zuwa ƙarshen duniya domin wannan faɗi ne na allah maɗaukakin sarki wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yakin ku dan su kawar da ku daga addinin ku matukar za su iya za su ta yakin ku har sai sun ga kun bar wannan addinin naku na musulunci amma Allah madaukakin sarki ya muna alkawali matukar muka tsaya akan addinin to ba zai taba ba kafurai dama ba su ci galaba akan mu wannan kenan Allah ya bamu labarin wannan don haka abin da ke faruwa a kasashen musulmai daga cikinsu wannan kasar tamu na kuraye na yahudawa da nasaru da suka sanya kasashen musulmai gaba ashe ba abu bane wanda ya faro a yanzu ya samo asali tun a lokacin annabawan allah maɗaukakin sarki daga lokacin annabi nuh har zuwa tashin duniya to sai da 'yan uwa alkawalin da allah ya muna ba zai taɓa saba saba domin daga cikin siffarsa adali ne macika alkawali to sai dai musan da cewa alkawalin da Allah ya muna na samun cin nasara na cin galaba akan kafurai ba zai taɓa samuwa ba har sai mun bi hanyoyin da Allah ya nuna muna da manzansa akan in muka bi su zai ba mu nasara akan makiyanmu wannan shi zai kawo mu ga taken hudubar mu shine min asbabi lintisari alal a'da daga cikin dalilai wanda suke ba da cin galaba akan makiya dalilin da suke jawo cin nasara akan makiya suna da yawa amma mafi mahimmancin su guda hudu ne wanda muka zano zuwa guda biyar na farko shine at-tawakkulu ala Allah ta'ala dogaro da Allah madaukakin sarki dogaro da Allah madaukakin sarki wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu da haka musulmai su dogara ga Allah ya kasance babban dogaransu ga Allah ne kada su dogara da Rusiya ko su dogara da Amurka wajen yaƙi da maƙiya su dogara ga Allah a karo na farko idan kuma muka ce dogaro ga Allah ya kunshi abubuwa guda biyu ne dogaro ga Allah na farko shine athiqatu billah na farko shine ka yadda da cewa tabbas Allah zai baka nasara duk abin da kake in dai kana tawakkali ka kudurta a cikin zuciyarka tabbas Allah zai baka nasara to mu kudurta a zuciyarmu tabbas Allah zai ba mu nasara idan muka ɗauki misali mu da muke yaƙi da makiyanmu mu kudurta Allah zai ba mu cin nasara musa a cikin kanmu idan muka yi yaƙini da haka to wannan zai tabbata abu na biyu shine al-akhdhu bil asbab riko da sababi idan aka ce tawakkali ba ana nuhin baka yi zamna shikenan ka ce Allah ya arzuta ka baka je ka nemi kuɗi ba kenan dole sai mun kama hanya sannan kuma sai mu dogara da Allah madaukakin sarki domin ita hanyar da za mu kama ba ita za ta ba mu ba a'a kamar dace ne mu kama hanyar sai Allah ya datar da mu da abin da muke so maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi wataran wani ba kawai ya ce masa ya rasulullah a cikin daji wataran zan zo da dabba ta shin in dame ta ko kuma in in barta sai in dogara ga Allah in sake ta sai in dogara ga Allah ko kuma sai na dame ta dai sannan zan dogaro ga Allah sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa i'qilha wa tawakkal ala Allah ka dame ta sannan sai ka dogara da Allah madaukakin sarki sai ko sai ya nuna masa sai an yi riko da sababi idan muka lura alqur'ani mai Allah yake cewa wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ku shirya ma makiyanku da ƙarhi kinan dukkanin abin da ya shahi ƙarhi na yaƙi Allah madaukakin sarki ya umurce mu musulmai mu tanada ma makiyanmu ashe dan mun ce dogaro ga Allah ba muna nuhin ba shikenan kada a tana da kayan yaki in yaki ne ake kada a kama hanya in ne in hanyar ce za a kama wannan kina shine tawakkali ka yarda Allah zai baka nasara na biyu kuma ka kama hanya ka yi riko da sababi wannan shine kinan abu na farko mu dogara ga Allah madaukakin sarki karo na farko kada mu dogara da wani mahalicci wanda yake mabukaci shi ma ga Allah madaukakin sarki abu na biyu shine alhirsu ala ta'ati wa ijtinabil ma'asi mu yi kwaɗayin bauta ga Allah maɗaukakin sarki kwaɗayin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma nisantar sabon Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim Allah yace nayi alkawali Allah yayi alkawali ga wanda suka yi imani da shi akan cewa zai ba su cin nasara akan maƙiyansu sai ce amma da sharaɗi ya abuduna ni la yushriku na bi shai'a su bauta mini su yi muni biyayya kada su haɗa ni da komai a cikin bauta ashe biyayya ga Allah da nisantar shirka yana daga cikin dalili na shawo cin nasara akan maƙiya idan muka ɗauki kuma ɓangaren sabon Allah wata rana yana daga cikin akwalkin Umar radiyallahu anhu da farko yake cewa a duk lokacin da aka samu rishin cin nasara a wajen yaƙi idan ya tura rundunoni idan aka samu rishin cin nasara ko kuma kamun a gama yaƙin ya ga alamun kamar za a ci galabarsu sai ya tattara su gaba ɗai ya ce musu i'lamu annana la nuqatilun nasa bi'uddatin wala adad sai ce musu kusan da cewa mu musulmai fa idan muna yakin wanda ba musulmai ba idan muna yaki to ba wai da ƙarhin mu bane ko da adadin mu ne muke yakar mutane sai ya ce musu innama nuqatiluhum bi hadha din da wannan addinin namu da shine muke yakar su sai ce fala'allakum ahdastum amra mai yiwa kun yi wani laihi ne a cikin wannan yakin ku je ku bincike kawunan ku tuba ga Allah dalilin wannan ne Allah ya hana muna cin nasara ko kuma muke neman mu kasa cin nasara shi nuna muna karara ashe nisantar sabon Allah musamman ga sojoji musamman ga wanda suke a fagen daga yana daga cikin abin da zai shawo cin nasara gami ga makiyanmu cin nasara akan makiyanmu shi yasa akwai ɗaya daga cikin magabata da ake ce masu salahuddin al'ayyubi a lokacin ana cikin yaƙi dare ya yi an kwanta ana jiran sahiya ta waye a ci gaba da yaƙi sai ya taso yana ya tafakkadu ahwalal jund yana bi yana lura da duddigin ya ya mayaka suke yana cikin tahiya sai ya biyo da wata runwa wata kaima wadda a cikinta akwai wasu sozawa suna ciki suna ta sallah suna karatun alkur'ani da ya kalla sai ya ce min huna ya'tin nasr daga nan ne cin nasara yake zuwa ma'ana daga masu bautar Allah ne cin nasara yake zuwa sai ya biya a wata kaima sai isko wannan kaimar ba abin da ake sai kwana sai sharar barci suke yi suna ta saraga sai ce min huna ta'til hazima daga wannan wurin ne rishin cin nasara yake zuwa wancan suna cikin bautar Allah wannan kuma sun kare hira da kuma wasanni sun shiga kwana sai ce wannan ta hanyar su ce ake zo mu da rashin cin nasara wannan kuma ta hanyar su ce ake zo mu da cin nasara ashe da za mu bibi halayen sozawanmu da za mu ga kishiyar haka asali ma mafi yawancin sozawanmu tun lokacin da ake formen su ake musu formation ake horar da su tun a lokacin ake koya musu sabon Allah madaukakin sarki za a hana musu lokacin sallaye wasu suna su sallah a hana musu ba za ku yi sallah ba ba za a tambaye su ba kun yi sallah wai ba ma za a tambaye su ba kun yi sallah akwai wanda ma zai yi sallar ma a hana masa dan saboda yanzu ba lokacin sallah bane lokacin formation ne akwai wanda ake koya musu shan wani abu akwai wanda ake koya musu zina da abin da ya kama da haka dukkaninsu a cikin aikin soji kuma a matsayinsu na musulmai washe wannan yana daga cikin dalilin da yake jawo makiyanmu suke cin galaba a kanmu wannan ne zai ka ga an tafi wajen yaƙi soji ya ruga ba a shi ba ba a nan aka zo aka kawo hari a wannan meke da suna gidan kason da ake cema kutukale wanda ake kiyasta cewa a niger shine gidan kaso wanda ya kowanne tsaro amma aka zo 'yan daba suka zo suka kori sozawa suka saki meke da suna fursunoni suka saki 'yan kaso sozawan suka ruga don me yasa don su san abin da suke ba ba su san da cewa abin da suke ba ne ibada ne don me yasa don ba a koya musu ba tun a wajen formation ashe da za a sa tsari na addini a wajen horar da sozawa da za a ga ci gaba domin sun san abin da suke ibada ne sun san da cewa a wannan fagen idan an kashe su ba asara suka yi ba za su je aljanna da yardar Allah in dai suna da niyya mai kyau kinan kula da ibadar Allah kula da addini da nisantar sabon Allah yana daga cikin abin da zai kawo mana cin nasara kishiyarsa yana daga cikin abin da zai kawo mana rishin cin nasara wannan alkawalin da Allah ya yi na ba masu biyayya a gare sa nasara akan kafirai ya tabbata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a lokacin sahabban manzon Allah ya tabbata a lokacin tabi'ai domin an yi lokacin da musulmai su suke mulkin duniya a lokacin ba a ma san Amurka ba lokacin Europe da irin su kasashen indiya da irin su kasashen faris babu kasashen da suke daga ma musulmai yatsa amma da ƙarshe da musulmai suka kama hanya ta sabon allah suka yi nisa da addininsu sai allah maɗaukakin sarki yami ya ɗora kafirai a kansu har a yanzu da za mu koma ma allah da za mu samu cin nasara hanya ta uku uwa masu girma shine asabaru wa fubati inda liqa'il adu haƙuri da tabbatuwa a lokacin gumurzu a lokacin haduwa da makiya Allah subhanahu wa ta'ala yana koya muna yanda ake tinkarar makiya sai ke cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru fala tuwalluhumul adbar ya ku wanda kai imani idan kuka hadu da kafirai to kada ku ba su baya kada ku ba su baya ku tsaya gaba da gaba wannan shine umarni na Allah madaukakin sarki sai ma Allah madaukakin sarki ya sanya ba da baya a wajen yaƙi da maƙiya wanda suke kafirai daga cikin manya-manyan laihuka da manzo Allah ya ce min al-kaba'ir daga cikin su yace wattawalli yawm az-zahaf da ba da baya a lokacin mi a lokacin yaƙi ashe da su zawon mu an koya musu cewa ba da baya a lokacin yaƙi da basu ruga ba sun san da cewa sabon Allah ne da basu ruga ba shi nisa da addini mu ya sha mu na wannan yana da kyau su zawon mu da wanda suke tinkarar maƙiya su san da cewa ita mutuwa guda ce mutuwa guda ce ba a yin ta biyu kuma ita wannan mutuwar duk inda kake za ta iya riskarka aina ma ta kunu yudrikumul maut Allah ya ce duk inda kuka kasance inda lokacin mutuwar yayi to za ta isko ku ashe da so zawonmu wanda suke gudu daga wajen yaƙi sun san da cewa ko ba su mutu ba a wajen yaƙi za su iya mutuwa a wanda ba wurin nan ba to da ba a samu irin abin da ake samu ba wannan shine kenan kenan musan da cewa ita mutuwa ko ina za ta iske mu in ban mutu ba a wajen yaƙi za mu iya mutuwa a wajen da ba wannan ba imma a waje na hasara ko kuma a waje na alkhairi abu na ƙarshen yan uwa shine kasratu du'a wal ilha shine yawan addu'a da kuma al-ilhah me ake cewa al-ilhah shine dagewa da rishin gajiya a wajen addu'ar domin akwai musulman da suke ganin kullum addu'a muke amma abun ya ci ya canyewa wannan abun da kai itikadi shi kan shi zai iya jawo dalilin rishin karbuwar addu'ar manzo Allah yake cewa ud'ullaha wa antum muqinuna lahu bil ijaba ku roki Allah alhali kuna da tabbacin cewa zai karba muku annabi nuh alaihi salam da shi da mutanansa sun yi shekara dubu babu shekara hamsin suna roƙon Allah ya ba su nasara akan makiya sai da ƙarshe bayan shekara dubun nan ba hamsin Allah ya ba su cin nasara yanzu mu da muke a cikin wannan gwagwarmayar da ake a ciki an yi shekara ashirin ba a yi shekara ashirin ba an yi shekara goma ba a yi shekara goma ba in ma mu allaka shi da wanda muke a ciki yanzu ba a yi shekara biyu ba amma har wai akwai wanda suke tsammanin addu'a ba ta yi a tahza'u bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u zaka raina addu'a kana cewa kana ta yi ba a karba ba alhali baka san abin da addu'a ta yi ba baka san mai yiwa abin da kake samu na arziki ba shaidar da kake dalilin addu'ar ne ka same sa wannan shine kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana karba addu'ar bayu duk lokacin da suka yi kuma sannan yana son a yawaita a dagi a yi domin ita nasara ta Allah maɗaukakin sarki tana zuwa ne lokacin da ya dace tana zuwa ne lokacin da mu ba mu ma yi tsammanin ta ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mutane suna tsammanin da sun ce sun yi imani shikenan za a kyale su ba za a jarabce su ba ce walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sabaru sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin mun jarabci waɗanda suka gabace ku Allah ya jarabci mutanen annabi fir'aun mutanen annabi Musa Allah ya jarabci mutanen annabi Isa Allah ya jarabci mutanen annabi nuh allah ya jarabci mutanen annabi ibrahim don haka mu ma muna tsammanin allah ba zai jarabce mu ba zai jarabce mu ashe babban makami shine mu yi haƙuri mu tabbata da cewa nasara tana zuwa sannan kuma mu dage da addu'a da muke ta yi kada mu kasa za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal me da suna innal faraja innal innal faraja ma'al karb shi buɗi yana zuwa ne tare da wahala wa inna ma'al usri yusra sannan kuma tare da wahala tare da tsanani sauƙi yana zuwa in Allah ya so muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka mu akan makiyanmu musan da cewa riko da addini da taimaka ma addini shine babbar hanya ta samun cin nasarar mu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum ay in tansuru dinahu yansurukum ya kwanda kai imani in kuka taimaki addinin Allah to Allah zai baku cin nasara babu kasar da ta yi riko da addini ta kasance daga cikin matalautan kasashe babu kasar da ta yi riko da addini ta kasance daga cikin kaskantattun kasashe kadiba tun a yanzu a jadawalin duniya duk kasar da take danganta kanta da addini to zaka same ta daga cikin kasashen musulmai tana ɗaya daga cikin maɗaukaka tana ɗaya daga cikin mafi arziki Allah ka ba mu iko riko da addinin mu ka dawamar da mu akan wannan addinin ka dora mu akan makiyanmu sannan kuma ka shiryar da mu akan tafarki madaidaici اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهد أمراءنا اللهم اهد أمراءنا ووفقهم لما تحب وترضى ووفقهم لما تحب وترضى اللهم انصر جنودنا اللهم انصر جنودنا واهدهم على صراطك المستقيم وثبتهم وانصرهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم اهد موتى اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في ساعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار اقض لنا حوائجنا وحوائج جميع المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله